للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wa rahmatullahi wa barkatu. Muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewa sararin mutu iso wannan rana ta Juma'a in mafata a lissafi ba 26 ga watan Zulhijja shekara 1447 bayan jiran mazan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam. Wanda kuma yau ita ce za ta zamanto Juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka. cikin wannan shekara rana ita yau an shiga wata sabuwar shekara kenan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ayyukanmu da ya gabata a cikin wannan shekara da take rufewa abubuwan da muka yi na kurakurai muna roƙon Allah ya yafe mana kada ya kama mu da shi Allah ya sanya idan ya kaddara rayuwarmu ta shiga sabuwar shekara ta shigo mana da dukkan alkhairan da ke cikinta dukkan abubuwan da zai Allah ya kaddara zai zama na shari a cikinta wanda ba shi da daɗi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga irin wannan wato kaddara ɗin za mu ci gaba inda muka tsaya cikin suratul anfal za mu koma baya aya ta hamsin da biyar domin siyaƙin ya tafi insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آهدت منهم ثم ينقضون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الهرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم كيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين
الله سبحانه وتعالى يتي إن شر الدواب عند الله ما في شر ما ستفيها بنكسا أوجه الله تعالى alladhina kafaru sune wanda suka kafirta fahum la yu'minuna kuma ba sa yin imani wato dukkan masu tafiya a bankasa mutanansu da aljanunsu da dabbobinsu da tsuntsayensu da sauran ƙananan ƙwari waɗanda suka fi kowa sharri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su ne wanda ba su imani da Allah ba suka kafirta mana kafiri ba shi da wata kima a wajen Allah kuma sai Allah ya ambaci wasu daga cikin siffofi na irin waɗannan kafirai kamar yadda suke a zamanin annabi alladhina ahadta minhum sune waɗanda kai alƙawari da su Allah yu'inu al-mushrikina dan sai aka buga misali da misali banu quraizata saboda ɗabi'ar Yahudawa shi ne kullum warware musulmi alkawari. Amma ayar ta gama dukkan wanda ya fada cikin wannan siffa a cikin kafirai, ba da sai banu ƙurai zata kawai ba, amma an buga misali da su ne a nan. Su banu ƙurai ba, matsuguni ne min Yahudil Madina daga Yahudawan Madina. matsuguni ne daga cikin matsugunan Yahudawa. Kamar yadda kullum muke nanatawa akwai Yahudawa da suka zo kusan Madina suka zauna, wasu ma suna cakuɗe da su misali kaman Banu Kainuka. Banu Kainuka su ba matsaye suke da mutanen Madina, su ne farkon waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kora daga cikin madina suka fita suka riski wasu daga cikin yan uwa yan uwansu na banu nadir khaybara ko banu quraiza to annasu ma duk wasu matsugunan ne to banu quraiza ta su suke kusa da madina da su da banu nadir banu nadir suna wanda suke floating za su kashe annabi kuma Allah ta'ala ya sanya aka yaƙe su lokaci guda aka kore su su ba a yaƙe su ba sai aka ba su wata dama kamar yadda Allah ya umarni kowanne a cikinsu ya ɗauki loto guda na rakumi na dukiyarsa iya abin da aka amince kenan su ɗauka kowa ya ɗauki loto guda ya tafi sauran kuma suka bar shi a nan ya zamanto garima shine ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura da ake magana waɗanda suke rage dab da madina su ne banu kuraiza banu kuraiza ta su suna da yawa suna da ganuwa kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shi madina ya kulle yarjejeniya da su akan cewa ta gabar da suke domin ita madina Allah ta'ala ya bata waɗansu duwatsu guda biyu da suka mata shinge gefe da gefe tashan ɗaya kusurwa guda ɗaya banu ƙuraizata ne sai aka yarjejeniya da su cewa duk abin da ya same mu ya safe ku abin da ya same ku ya shafe mu a abin da ya shafi yaƙi daga waje don haka duk wanda ya kawo mana yaƙi daga waje mu da ku za mu haɗu domin karewa martabar mu suka yadda da wannan aka yarjejeniya to amma lokacin da aka zo yakin ahzab shekara ta biyar sai suka warware annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawari suka ba da dama ga waɗannan ahzab su iya shigowa ta kusurwa inda suke domin ba a damu da tona rami ta wajen ba gwalalan da aka tona sai an tona shi ta ɗaya fajjarce inda ita ba kowa kuma ba dutse amma ɗaya fajjar kan tunda babu dutse amma akwai banu ƙuraizata su kuma ba za su yi bari a shigo ta wannan gun ba to sai suka ba da dama kaga sun warware da annabi alƙawarin da aka yi da su to shine haka buga misali da su anan kamar yadda Imam Tabari cikin tafsirinsa ya jingina wannan fassara zuwa ga Mujahid cewa banu ƙuraizata misali kamar su alladhina ahadta minhu wanda idan kai alƙawari da su ثم ينقضون عهدهم في كل مرة idan kai alƙawarin da su kuma za su warware alƙawarin su a kowane lokaci ahadu fiha da kai kullu alƙawarin da su aanu fiha mushriki makkata bisilah suka taimaka ma mushrikan quraishawa da suka zo da taron dangi da suka gayyata daga makka yahudawan suka taimaka musu da makamai wa da aka tuhume su suka ce nasinal ahada ai mantawa muka yi da wannan alƙawarin sun ma'ahadahum sannan annabi kuma yin wani alƙawari da su fa nakathu suka warware alƙawarin wa malu suka karkace wa hum alaihi yawmul khandaq suna kayin wannan bakat tasu a lokacin da aka yi yakin khandaq wa haka ba hakan nan dai ɗabi'arsu dama take warware alƙawari la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma ba sa taba kiyayewa mumini wata dangantaka ko kuma wani alƙawari ko da dangin su ne in dai musulmi ne to ba za su kiyaye masa ba kuma duk wani alƙawari da aka kulla shi ma ba za su tsara alƙawarin da suka yi da musulmi ba haka ɗabi'ar kafirai take musamman yahudawa Allah ya ce wa hum la yattaqun kuma su ba sa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala fil gadar a cikin wannan yaudarar da suke yi haka suke da tsaurin idanu to sai Allah ta'ala ya ce tunda an ce su ne sharrud dawabi inda Allah ga kuma siffar su ta warware alƙawari ba sa kiyayewa fa in ma tafkafannahum to idan har ka same su duk lokacin da ka same su tajidannahum idan ka same su fil harbi a cikin yaƙi Allah ya kaddara yaƙi ya zo tsakaninka da su dama kuma ba sa kiyaye alkawari fasharrid bihim man khalfahum to ka raba e ka rabe game da su ga waɗanda suke bayan su ka nuna misali da su akan waɗanda suke baya minal muharrifina daga cikin waɗanda ake yaƙi da su ka buga misali da waɗannan ga 'yan baya bittan kilibihim wato ka musu azaba wadda su kafiran baya za su ga cewa musulmi ba sa sassauci idan an warware musu alkawari in an warware musu alkawari a hidimar yaƙi to suna ɗaukan wanda ya warware a matsayin shi ma muharbin ne wal uquba ga uqubar da zaka ka buga misali da su la'allahum yadhakkaruna domin waɗanda suke baya hum din na ay allazina khalfahum waɗanda suke baya ko da suna da nufin za su yi yaudarar su ma ya zakaru na sai zan sun wa'aztu ayyata izuna bihim sai su wa'aztu da waɗancan abinda ake nunawa idan har kuka kulla alkawari da kafirai a hidimar yaki na zaman lafiya kuma sai suka yi muku yankan baya suka juya suka taimaka ma abokan gabanku da kuke yaki kaga ba su kiyaye alkawarin da aka yi da su ba duk da suna kafirai ai akwai alkawari to ba su kiyaye alkawarin ba to in har Allah ya kaddara yaki ya tashi tsakaninku da su da masu yawarwar alkawari da cin amanan nan to ku buga misali akan su yadda wani kafiri a baya ba zai taba sha'awar ya warware alkawari ga musulmi a hidimar yaki in ya kulla da su ba mun gane bayanin la'allahum yadhakkarun saboda yan baya su wa'astu ai kaman cewa gani ga wani ya isa wane tsoron Allah da haka abu ga misali a kansu wato shi musulmi kullum su zamanto a fadake kar su zama waɗanda za a dinga yaudara a yaudare su yi a cutar da su kuma wani karan ma su sake mika kai a sake yaudara su la yuldagul mu'minin fil hujr wahid marratayn don lokacin da aka warware muku alkawari aka yaudare ku kuka yi kashedi kuma aka kuma to lalle ku buga misali akan waɗannan mayaudara ku mu'amalar ko da ba a yaƙi ba ko da a cikin mu'amala ne kafirai da ake kallon kallo da su sai suka yaudari musulmi bayan an yi yarjejeniya da su akan zaman lafiya ko akan wani abu suka yi ha'inci suka ci amana to a faɗakar da su akan kun warware alkawari in har aka sake kulla alkawari da su kuma suka sake cin amana to a buga misali a kansu yadda wani kafiri ba zai sha'awa cin amanar musulmi ba Allah ya dacar da mu Allah ya ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan kuma annabi ya buga misali akan nasu domin da aka zo a ƙarshe abin ya kai makura dama suna taimaka ma Qurayshawa a yakokuwan da Qurayshawa suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman yakin Uhud wanda ya zo biyo baya sun taimaka musu da jawabai suka hada kai da munafikai do lot din su ne ya sanya har aka yi wa musulmi wannan yankan bayan Ubay ibn Salul ya fita amma kuma sai ya dawo da jama'arsa wajen mutum 300 da wani abu to duk wannan yana daga cikin abin da suka yi kullacecce ne a tsakaninsu da yahudawa hadin bakinsu munafukai da yahudawa ne har suka gina masjidul firar inda suke ba da mafaka ga waɗanda suke zuwa daga rome ko waɗanda suke zama su yi kulle-kulle na ba da damar da kafirai za su iya shigo musulmai da yaki annabi ya sa aka rushe wannan masallacin da suka gina da umarnin Allah lokacin da aka zo gazotul khandaq da suke wannan cin amana kuma cin amana ya tabbata an kammala yaƙi Allah subhanahu wata'ala ya darkake rundunan kafirai shi kadai Allah ya aiko ta iska dan lokacin sanyi ne sanyi ya musu tsanani sannan kuma Allah ya kawo iska da yashi mai karfin tsiya ya dinga ture musu tanti ya dinga tunkuɗewa tukwane ba isa a sa tukunya ba sai iskar ta tunkuɗe ta farar kaga ba abinci kuma idan suna zaune iska ta cika kunne tana shiga musu idanu suka ga kwata-kwata abin ba zai yiwu ba zama ma ya gagara balle a ce yaki kuma dama gashi an tona handak wannan gwalalan bai ba da dama an tsallaka ba da suka yi kamar sati biyu ko sama da haka sai suka ce kai wannan wajen ba wajen zama bane mu tashi kawai mu tafi shi yasa annabi ya ce yake kira da ubangiji hazimul ahzab wahda wanda ya kora rundunar yaƙi shi kadai to annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida ya cire sulkensa da kayan yaƙinsa kenan sai mala'ika jibril ya zo gare shi ya ce ko kun ajiye makamanku ne annabi sallallahu alaihi ya ce mun ajiye sai ya ce mala'iku kan basu ajiye ba ko Allah ya mana umarni kada wani ya sallah sai a banu zata. don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shela la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza aka kama aka tafi kuma annabi ya je musu tankili suka ce basu yadda dan isari aka musu aka sijin ɗinsu aka ce su fito a yaƙi suka ce ba za su fito ba suna da ganuwa mai ƙarfi aka ce to a zauna a wajen aka zauna a wajen suka ga cewa abincinsu ya so mu karewa kuma babu damar da za su fita su je wani gari ko wani waje nemowa suka fahimci cewa la mahala suka ce sun yadda a yi yarjejeniyar hukunci a faɗi hukuncin da za a mu suka ce amma ba su yadda da hukuncin annabi ba sai hukuncin sa'ad ibn mu'az shi kuma sa'ad ibn mu'az da aka zo da shi bayi da lafiya ma a yakin an masa rauni a lokacin shi da ya zo sai ya ce duk wanda yake ya balaga a cikin mazajensu a kashe shi yara ƙanana da mata su zama bayi ku yangai dukiyarsu ta zama ganima annabi sallallahu alaihi wasallama ya kabbara ya ce wallahi ka yi hukuncin irin hukuncin da Allah ya yi a saman bakwai kuma hukuncin da aka musu kenan banu quraiza to ai kaga annabi ya tabbaka wannan aya ko fa imma tafqafanna hum fil ard fil harbi fasharrid bihim man khalfahum eh ka nuna misali akan su ka rabe hukunci akan su ga waɗanda suke baya la'allahum yadhakkaruna domin su fadaka su san cewa ba a yi musulmai haka Allah ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyana in kuma lokacin da ka kulla alƙawari da wasu kafirai wannan kenan ya nuna ashe ana kulla yarjejeniyar zaman lafiya da daula ta kafirai daular musulmi daular kafirai za a iya kulle yarjejeniya na zaman lafiya ba yaƙi tsakaninmu duka wannan ya halatta ana yi ba laifi ba ne a shari'ar musulunci amma musulmi za su yi a terms ɗin da musulunci zai mora al'islamu ya alu wala yi wala alaihi ba za ku yadda ku ku kaskantar da kanku a yarjejeniyar ba to lokacin da aka yarjejeniya fa in ma takhafanna min qaumin khiyana idan kana tsoron ha'inci daga wasu mutane an hadu ka da suka maka alƙawari za su ha'ince ka fi ahadin a cikin wani alƙawarin da kuka kulla Allah ta'ala wato bi amaratin taluhu laka minhu kaga wata alama da ta bayyana maka daga gare su cewa waɗannan fa za su yi ha'inci ai ha'inci kan ba a iya gane sai ya faru ko in ya faru ne ya tabbata to amma akan iya gane alamu na ha'inci kafin ma ya faru to idan har ka ji tsoron za su iya ha'intanka saboda wasu alamu da ka gani Allah ce fambin ilayhim ala sawa kai ma ka watsar musu ka watsar da wani alkawarin gare su ala sawa in bisa daidaito ai hal ai mustawiyan anta wa hum fil ilmi bi qabdil ahad bi naqdil ahad ala sawayin wato yadda ka san cewa ka warware ka watsa musu tunda sun yi nufin cin amana to ka gaya musu cewa wannan alkawarin fa da muka kulla mun ga take-taken kun yi abu kaza a waje kaza kun yi abu kaza a lokaci kaza ga kaza kuma yana faruwa wanda waɗannan alamu ne na cewa kuna ƙoƙarin fita daga alkawarin da muka kulla to ba za mu amince har ku yaudare mu ba wannan treaty din wannan alkawarin an soke shi to shine fambil ilayhim ala sawa watsa musu wannan a bisa daidaito masaniyar ta zama daya ba ku ne kawai za ku warware alkawarin ba tare da kun sanar musu ba su su rika ganin ana nan akan alkawari duk da sun yi kokarin a yantan ku sun nuna alamu to idan ku kuka warware alkawarin ba tare da gaya musu ba ku za a zarga da warware alkawarin amma tun da yanzu kun ga alama to sai ku gaya musu kun ga wannan duka yana cikin international relations tsakanin daular musulmi da daular kafirai ne yadda za a kulle yarjejeniya musamman akan abin da ya shafi yaki bi an tu'allimahum bihi wato ku sanar da su da Allah ya tahimuka bil qadar dan ka su tume ka cewa kai yaudara inna Allah la yuhibbul kha'inin ai Allah ta'ala baya son masu ha'inci ta'lilul lil amr bin nabd ana faɗan dalilin da yasa za ku watsar ai tunda sun nuna alaman warware alkawari za su ha'ince ku to Allah baya son mahainta don haka ba za a ci gaba da riƙe alkawarin su ba والنهي عن مزاجرة القتال قبل النبض كما أي حني عن مناجزة القتال قبل النبض kada a bayyana yaƙi kar a fito a yaƙi waɗancan da da aka yi alkawarin da su ɗin kafin a watsar da alkawarin sai an bayyana musu cewa yanzu ba alkawari to sun san yanzu an koma kowa ta kubin sai na hannu kenan kaga a bisa sanayya da saninsu cewa yanzu ba alkawari da haka yaƙi zai iya tashi lokacin da yaƙi ya tashi dama an sanar da su musulunci shi ware wake baya ha'inci musulunci baya yaudara a fili ake abu she saka idan har za a yaƙi mutane ma sai an aika musu sau da yawa in za a yaƙe su kafirai sai an aika musu a aika musu akan cewa ku musulunta eh ku musulunta tuslim taslim ku musulunta sai ku kubuta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yaso mu aikawa hirakala kenan malik azimir ro sarki romawa ka musulunta sai ka kubuta amma idan ka ki to duk laifin mabiyanka kuma zai iya komawa kanka ma'ana za a baka kwatankwacin irinsa to haka musulmi suke raba'i bin amir lokacin da suka je su hudaybiyya aka tura shi ya je shi ya same Rostum shugaban kwamandan sojojin Farisa da yake tambayansa me ya kawo ku ne kan ya ce Allah ne nufe mu da zuwa don mu fidda ku daga bautar bayi ku kuma bautar Ubangijin bayi mu fidda ku daga zaluncin da addinai suke zuwa adalcin musulunci mu fidda ku daga cikin kunci na kafirci ko koma walwala ta addinin musulunci ibta'athana Allahu linukhruja al-ibada min ibadati ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jar al-adyan ila adl al-islam wa min dhiqi ad-dunya ila si'ati ad-dunya wal akhirah to a lokacin sai an bata yanzu ku za ku iya yakan me yace farai kuwa abinda zai hana mu yakan ku ga sharadin ku musulunta shikenan sai ku dinga biyan jizya idan kuka biya jizya shikenan sai mu kyale kuma koma garin mu shi abun ma sai bashi mamaki yanzu kudin da har kuke kan sanya mana sharadi to idan mun kifa da girman kai yake fada idan mun kifa sai ya cika mashin sa kan darduma yace yaki sai ku bainana wa bainakum sai ta kubi to kaga adalcin musulunci kenan musulunci baya kaiwa farmaki ba tare da ya fada ba ko irin gharat da ake kaiwa hari a kayan wasu garuruwa wannan baya yiwuwa sai bayan an aika musu da waɗanda za su je su musu wa'azin musulunci a kira su zuwa ga musulunci a nuna musu rashin musulunta fa zai iya sabbabawa yanzu su abokan gaba ne za a iya kai musu yaki sai an sanar da su to nan wajen Allah ta'ala ya ce su ma a sanar da su fambin ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son mahaita ta'alilul lil amr bin nabd ana ba da dalili na umarnin da aka yi na watsar da wannan alkawarin kenan wannan hay al munajazatul qitali qabla an-nabd kuma aka yi hani kada a fito na fito wajen yin yaki kafin a bayyana musu warwar alkawari wa imma ba'da nabd al-ahd wa amma ne wa amma ba'da nabd al-ahd fal harbu khid'a wato bayan an jefa musu an warware alkawarin nan to sai a ji a yaƙe su duk da haka kuma yaƙi ya ɗan yaudarwa ne sau da yawa idan za a fita yaƙin sun san cewa akwai shika-shikan yaƙi amma ba za a gaya musu rana ba ba za a gaya musu cewa gashi mun doso ba a'a alharbu khida Allah ya datar da mu na'am
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الكيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم وآكرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء يوفى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
Allah ta'ala ce wala yahsabanna alladhina kafaru sabaku waɗanda suka kafirta kasu tsammata sun tsere ne kasu tsammata sun kubce ma Allah ai fatuhu kasu tsammata sun kubce a'a ba su tsere ma Allah ba domin waɗanda suka kafirta idan suna ta ha'intan musulmi suna ambushin ɗin wasu suna kashewa suna ta aiwata hidimarsu ta kafarci kuma ga su suna raye kasu tsammata cewa wai kamar sun tsere ma Allah ne a abu su kubce masa ba Allah ce inda hum la yu'jizu ai su ba za su taba gagara ba ai la yakutuna ba za su taba kubce ma Allah subhanahu wataala ai Allah alqahharu qahariya kuma tana nuna cewa ba abin da zai gagare shi la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba wani abu a sama ko ƙasa da yake gagaran Allah subhanahu wataala innahum la yu'jizu da haka basu gagara ba maf'ulul awwal li yahsabu mahdhufun ay anfusahum wa qira'a bil ja'i la tahsabanna dan ana magana da annabi kenan don haka Allah subhanahu wata'ala ce wa a'iddu lahum mastata'tum ana magana ga musulmai ku yi musu tanadi ya ku musulmai ya ayyuhal muslimun ku yi tanadi lahum ga su kafiran aidi kitalihim ga yaqasu ko da babu yaki an ce zaman lafiya aka yi yarjejeniya kar ku shanta ke ko ku miƙe kafa ku rika tanadi mastata'tum gwargwadon iyawa tanadi wajibi ne a wajen musulmi a zauna kawai haka dole ne a yi tanadi wa a idulahun mastata'atu min kowace na wani ƙarfi ƙarfin yaƙi kenan قال صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يقول هي الرمي kamar yadda ya zo a cikin hadithi na hukubatu dan amir annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta wannan aya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin sai ce ala innal quwwata arwamyu ala innal quwwata arwamyu ya faɗa so ku musu tanadi gwargwadon yadda za ku iya na wani ƙarfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku shaurara ƙarfin nan fa shine harbi ƙarfin nan fa shine harbi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya takaita harbin kawai a kibiya saboda su a lokacin kibiya suka sani daga baya sai aka sake advancing sai suka gane okay akwai wani abun harbin ma a shi bayan kibiya shine munjanik majaujawa wannan kuma wajen romawa suka koya sun koyi wannan a wajen romawa da suke yin wani abu kamar keken shanu a sa masa dogon abu da katon abu a saka mulmula duwatsu a kawo manyan duwatsu a saka yadda ake yi sai in an ɗaure shi aka sake masa kuna masa sai ya wurga ko ganuwa ce sai fasa ta sai sai ko ashe akwai wani abu wanda ya fi kibiya to yanzu ana tafi ana tafi yanzu ga missiles ake amfani da su missiles da drones ko jirgi wanda ba shi da matuki ɗan kankane kamar tsuntsu sai a sa masa musiba a jikinsa ya dinga harbawa ko ana zaune yanzu yakin a cikin air condition ake yi ana cikin air condition da screen a gaba sai kuma a dinga harba missiles ballistic missiles ga suna short range da medium range da long range wani ma in an harba zai ci kilomita dubu da wani abu wani dubu biyu kaga ashe annabi ya faɗa gaskiya sallallahu alaihi wasallam ƙarfin yanzu harbin da kake da shi na missiles yanzu ba a ba cika fitowa yaƙi fito na fito ba sai kaɗan ala innal quwwata arwamiyu da haka kada musulmi su shanta ke su ita arabi wa kazalika jami'u ma yataqawwa bihi fil harbi ala al adu hakanan duk kowane abu wanda za a karfafa da shi wajen yakan abokan gaba shi ma ya fada cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni a yi tanadinsa ƙadarar istida'a duk wani abu kaga kenan ba makami kawai ba intelligence report jawabai da za ku sani dangane da mutane annabi sallallahu alaihi yakan aika wannan za je su binciko cikin abokan gaba lokacin da ake gazwatul khandaq sun taru sun taru sun taru suna ta tsallake musulmi suna ta nan don madinan suka zo har bakin madina in ban da wannan gwalalan da aka tona da kawai shiga za su sai aka tona shi mai zurfi mai faɗi haka annabi ya dinga tara sai ya tara mutum ashirin annabi sai ya taka ya taka ya taka faɗi sai a ba ce to ku ku zo ku tona kuma ga zurfin sa yadda ake so wannan ma sai a taka sai a ba su ga zurfin sa yadda ake so haka aka dinga ba mutane assignment suka kwana a wajen kwana uku ko sama da haka suna aikin ba da ba rana kafin mutanen su gama isowa saboda forces ne waɗanda su sun zo da runduna dubu goma iya waɗanda za a iya samu a cikin madina har 'yan shekara sha biyar ma bai wuce a samu 3,000 troops ba mutum dubu uku a cikin madina a lokacin wanda za a iya samu masu mayaka kaga abin bai daidaita ba kuma wancan sun yi mugun tanadi shi ya saka sai aka mika al'amarin zuwa ga Allah musulmi suka yi abin da za su yi to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da zama ya zama sun kasa shigowa sai ya ce wane ne zai je cikin su ya binciko mana wani daga cikin sahabbai shine yace zan je ya manzon Allah sai ya tashi sai ya tsallaka da daddare sai ya je shiga cikin su sai ya tsallaka da daddare ya je shiga cikin su sai suka tsarku abu sufiyan sai ya ce anya babu wani wanda ya shigo cikin jama'a aka ce ba wanda ya shigo cikin jama'a ya ce kai kowa ya duba na gefensa kowa ya duba na gefensa in ya gane shi ya gane waye na gefensa to da yake Allah ya bashi basira in aka waiwayo aka gan shi za a ce ba a san shi ba sai ya gaugawa kafin na gema sai ce yawwa ai na gane ka shi sai ce yawwa ai na gane ka mun fahimce hikimar da yayi sai ya gaugawa sai ya nuna ai yayi ta'arufi ga wannan sai ya faɗa ma sai a na gane wannan da yake gefe na wancan ma yana cewa na gane na gefe na wannan ma shikenan kuma haka ya gane abin da yake cikin nasu ya sulale ba sani ba ya je shi faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wannan shi ma dabara ce wanda ake so mutane su zamanto a faɗake zamanto kuna da intelligence report ya taimaka muku akan hidima ta ya kafirai kar kawai ku zauna haka kawai a shantake karazu ne ba abin da kuka sani ba abin da kuke yi ai ta shirya muku dabara ana cutar da ku kuma ku babu wani abin da za ku yi a musulunci bai amince da hakan ba an ce wa iddu lahum mastata'tum من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم شنا كتي وكذلك جميع ما يتقوى به في الحرب على العدو وكل ما هو حالة يستعان به في الجهاد فهو من جملة القوة المأمور بإعدادها ده haka dukkan wani ala wanda za a yi amfani da shi fil jihadi a cikin jihadi fa huwa min jumlatil quwwa yana daga cikin ƙarfin nan al-ma'mur bi idadiha wanda ake umarni ai tanadin sa wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam kuma mu sani fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace ala innal quwwata ar-ramyu ku sani karfin nan shine harbi la yunafi kaunu ghairar ramyi laysa min al-quwwa ba yana korewa kasantuwar abin da bai fada cikin harbi a ce shi ma ba karfi bane a'a da haka bai takaita a kayan harbin kawai ba duk wani abu da za a yi tanadi abin fada ko wanda zai taimaka a iya sani yadda za a ci nasara akan abokan gaba to lalle ne musulmai kada shantake ya zamanto sun yi tanadinsa wa yadkhulu fi hadhihi al-aya yanzu misali akwai wani abu wanda yake shi ma karfi ne a yanzu wanda ake amfani da shi wajen yaki yaki kuma wanda babu kansakali shine power of the pen karfin alƙalami musulmi ba su iya rubutu ba ba sa yin rubutu arna sai su rubuta ƙarya ƙarya ƙarya ƙarya yanzu ƙarya ne suka yi kullum su ne ‘yan tsokana su ne suke kashewa musulmi amma kuma su suka je suke kuka cewa ana kashewa kristan genocide to kaga musulmi ba sa rubutu sai dai su karanta kawai su ce kaji munafuka karyar banza a to ai ba iya nan kawai za a tsaya ba sai a dinga samu marubuta da za su dinga rubutu ba ce a yi karya ba amma duk karyar da suka yi sai a fallasa ta kuma a dinga rahoto a duniya tun da yanzu duniya ta zamanto a hannun dama ai abin nan a hannun a tafin hannu duniya ta zama a tafin hannu kuma yanzu wannan abin da ake sanyawa a irin wannan social media yana da tasiri wajen sanya tunanin mutane mutane yanzu an kai wani munzalin da duk abin da suka karanta shine kawai gaskiya duk abin da aka karanta musamman wanda aka yana yawan trending to sai kaga an bashi tamkar gaskiya ko da ƙarya ce to kaga wannan shi ma wani kuwa ne wanda ya kamata mai tanadin sa duk wani abu wanda ya zamanto zai ba wa musulmi kariya ga martabarsu da addininsu da al'ummarsu a kan kafirai to lalle ne musulmi su yi tanadinsa ya faɗa cikin abin da aka cewa idulahun mastaɗacin min kowace shi yasa ma ne ce kaulu sallallahu alaihi wasallam ala innal quwwata aramiyu la yunafi kaunu ghayru rami laysa min al quwwa ويدخل في هذه الآية كل استعداد من الآلات القديمة والحديثة كما cikin wannan aya duk abin da ake tanadin sa na kayan fada na zamanin da da na yanzu duk ya fada karkashi wa ta'limul furusi furusiyya da kuma koyar da dawakai training din dawakai shine al furusiyya eh yadda za a training din dawakai wajen yaki dokin da aka yi training din sa a yaki ya bambanta da wanda ba training din sa ba dokin da ake tadribinsa wajen yaƙi ya bambanta da wanda ba a yi tadribinsa ba in ka ɗau dokin da ba a yi tadribinsa a yaƙi ba ka tafi da shi to za ka ga kurakurai tare da shi kuma in ma bai mutu ba to zai iya kutsawa da kai cikin abokan gaba ko in ya ga dawakai suna gudu kawai sai ya shiga baya iya tantance waye dokin abokan gaba wanne ne dokinsu amma wanda aka yi tadribinsa duk yana ganewa shi kansa in ya ga abokin gaba yana gane abokin gaba to wannan shi ma yana daga cikin wato istidadin da ake umarni da shi kaga yanzu kenan sai a je a koyi yadda za a a, a tuka jiragen sama yadda za a yi abin nan drones da yadda za a gudanar da su su je su waje su yi yaƙi duk baka ga wani abu ba da Iran ta kago wanda su ma turawan ba su san shi ba abin nan cluster missiles su suka kago shi cluster missiles da missile in an jefa shi sai ya fada wajen da aka aka sanya shi to abu ne mai sauki idan an harba irin anti-missiles din nan to zai iya targeting ɗinsa sai ya buge shi to amma shi wannan cluster dama akwai iya ma'aunin da kafin ya isa inda ake so to kuma sai ya fashe in ya fashe kuma sai ya rarrabu zai iya rarrabuwa gida ashirin to wanne ɗaya zaka zaka daka kuma kowane in ya sauka zai shi sauka ya tarasatsinsa da da da da da da da da albarusansa zai aiwatar da abin da ake so ya aiwatar to kaga wannan duka da barbaru ne wanda wajibi ne musulmai su san irin waɗannan eh su su kaga da kansu su san yadda za su dinga yi suna tanadi ta kowane ɓangare Allah ta'ala ya ce wa min ribatil khayli kuma ku tanadi wato abin nan horarun dawakai horarun dawakai masdar ne bi ma'ana hasbuha fi sabilillahi wanda za ku tanada su domin yaƙi domin jihadi wa yadkhulu fi hadha hafzun nas al-askariyin a tsare mutane sojoji su ma ayi musu training yan kota kwana wannan duka yana ya fada ciki ribatul khayr Abu Hurairata Allah ya kara masa yarda aka rawaito hadisi daga gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-khaylu li thalatha shi doki ga mutum uku yake lirajulin ajrun ga wani mutum yana zamantowa lada sannan ya ce walirajulin sitrun ga wani kuma yana zamantowa sitira ne sannan a wani kuma ya ce wa'ala rajulin wizrun ga wani mutum kuma yana zamantowa azaba wane ne wanda yake zamanto masa lada mutumin da ya ajiye doki don jihadi dokinsa da ya saya bai saye shi don komai ba sai don jihadi kuma sai ya ajiye shi yana jira jihadin ya tashi in ma shi ya hau in ma ya ba ma wani sahabbai sukan sai dawakai ba doki ɗaya ba su yi tanadin waɗannan dawakan ai shi ne ɗaya zai hau amma sai ya tanadin dawakai don jihadi ba don komai ba shi zai hau guda ɗaya sauran kuma sai bayar da su a waɗanda za su je basu da abin hawa in an dawa kawo masa kayansa shi kawai ya aje wannan nufi sabilin lafi to wannan shi dokin lada ne ajiyarsa kawai da ake ko jihadi bai tashi ba lada ne hadithin yake cewa idan ya shiga cikin makiyaya duk ciyawar da ya ci adadin ciyawar da ya ci a kullum lada ake rubutawa mai dokin kashin da zai yi duk kashin da ya yi lada ake rubuta mai dokin duk bowalin da ya yi lada ake rubuta mai dokin idan ya je shi ya ga ruwa ko da baya bukatar ruwan kawai amma sai ya sa bakinsa ya sha gwargwadon yadda yake mukurwa ana rubuta lada ga mai dokin to don Allah wannan bai riba ba sannan akwai wanda shi kuma yana zamantowa sitira ce a gare shi baya samun lada amma kawai sitira ne mutumin da ya sayi doki domin amfanin kansa ba kuma ya saye shi don alfahari ba bai saye shi don alfahari ba ya saya ne kuma don amfanin kansa wala Allah idan zai tafiya ya je kasuwa sai ya hau wala Allah idan zai je wani gari sai ya hau don wannan ya saye shi ba kuma don alfahari ba to shi wannan sitira ne lalahu wala alaihi shi ba lada kuma babu zunubi sannan akwai wanda kuma yake zamantowa wato wa ala rajulin wizrun akwai wanda yake zamantowa azaba a kansa shine wanda ya samu dokin ya ajiye shi domin alfahari wanda ya adana shi dan alfahar yace to wannan azaba ce a kansa to kaga ana magana akan wancan bangare na farkon ne wato mutum yayi tanadi saboda Allah ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله تاندن الناكو ذاكو رقا صورتر دا abokan gaban Allah da shi makiya Allah wa aduwakum kuma kuma makiyanku alkufar kafirai kenan wallahi idan kafirai suka san kuna da tanadi ba za su je kanku ba idan suka san ba ku da tanadi sun san sirrin ku shine ba za su ne amma in suka san kuna da tanadi to za su ji tsoron tinkaran ku za su rika kappa kappa wa akharina min dunihim kuma domin ku dinga tsoratar da wasu ma daban waɗanda ba su ba waɗanda ba kafiran ba munafikai kenan ai gairahi wa humul munafiquna min almuslimin su ne munafikan da suka shiga cikin musulmai alladhina dakhalu al-islam lil ghadar bil islam wanda suka shiga musulunci dan su yi yaudari musulmai to su ma in sun ga kuna da tanadi kuma kuna fadake kuma kuna kula da abin da yake kai ya kawo wallahi a tsorace za su dinga zama a cikin amma in suka fahimci cewa a ku kawai karazu ba kuke ba ku san ina kuka dosa ba ba ku da wani strategy ba ku da wani plan ba ku da abin nan fadaka shikenan munafikan ma ba za su ji tsoro balle kafirai kage yanzu akwai abin takaici ga yadda al'umma musulmi ake zaune kara zube ko musamman mu a ƙasar nan musulmi gaskiya suna zaune kara ba su da wani tsari ba su da wani hangen nesa eh kawai a kara zube ake kawai a kara zube kawai ake wallahi almusta'an an rasa manya a ƙasar ba manya mu dai a yanzu ba mu da manya in kuma har akwai manya to su fito mu ga sun yi iya bakin ƙoƙaransu wajen yin magana a madadin al'umma ba don kansu ba don al'umma. Su fito su kara addini su kara al'ummarsu. Ai, kafiran ba sa jin kunyan kara addininsu, ko suna jin kunya, ko in suna raƙi da political office ma ba sa jin kunya. Eh? hari aka kawo da zimmar cewa wai an kawo hari ne a 'yan ta'adda musulmai matar shugaban kasa ya tashi ta tafi amerika saboda shi tun ya taba zuwa amerika bai taba zuwa ba bai taba zuwa ba kuma ba zai yiwu a ce bai taba zuwa amerika ba sai akwai wani dalili akwai ta jita jita take yawo kila gaskiya ce dan bai taba zuwa ba ko taron majalisar ɗinkin tsiya da ake yi sai da ya tura kashin shi amma shi baya zuwa to amma an ce wai an kawo hari a cikin musulmi a cibiyar daular usmaniyya amma kuma aka rasa wani babba da zai fito wai Allah wane da wannan abin kuma sai matar shugaban kasa babu tsoro ita kuma ta kama hanya a matsayinta na pasto mai kara kiristanci ta tafi can amerika ta je ta yi godiya a madadin kiristoci suna tsoron fitowa don magana kan addininsu to me yasa kamuna mu za su ji tsoro atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshawhu in kanu mu'mini tsoron su kuke yi Allah shi yafi cancanta ku ji tsoron sa inda ku mu'mine ne haka Allah ya faɗa ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a suna neman za su wata buwaya ne a gunsu wallahi buwaya a wajen Allah take shi kadai haka idan har su fito sun yi magana a madadin musulunci ba sun yi asara wallahi su fito a matsayinsu na musulmi to sai su martaba a wajen Allah sai su martaba a wajen musulmi mabiya Allah ya sa su faɗaka to Allah ta'ala ya ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharuna min dunihim da wasu ma waɗanda ba kafiran ba la ta'lamunahum waɗanda ku ba ku iya gane su ba munafikan kenan Allahu ya alamu amma Allah ta'ala ya san su wa ma tunfiqu min shay'in Allah ya ce duk abin da kuka ciyar kowane abu ne fi sabilillahi domin Allah ya waffa ilaikum to fa za a cika muku ladansa Allah ta'ala ba wanda yake shi cika alƙawari don haka Allah ya alƙawari zai cika lada ga wanda suka ciyar domin Allah mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim to Allah ce waffa ilaikum wa antum la tuzlamun ai ba nefa ba ne ko? o nefa ne? to Allah ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi waffa ilaykum wa antum la tuzlamun alhali ku ba za a zalunce ku ba ai tun kasuna minhu shay'a ba za a rage muku komai cikin ladan da Allah ya muku alkawari ba wa in janahu lis-salmi ba karanta ba to to ai sai mu tsaya anan tunda ba karanta ba sai mu tsaya insha Allah za a yi magana ne kuma yanzu a kayan zaman lafiya da sulhu da yarjejeniyar zaman lafiya ko da da ana yaƙi kuma yanzu sai karkato zuwa ga a zauna lafiya to mai musulunci ya tanadi akan haka ubangiji Allah ya datar da mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya ɗaukaki addinin musulunci da musulmai eh ai mun sanar da addu'ar wancan satin ko ce akwai wani dan uwa yana neman addu'ar jama'a zai je promotion examination da fatan Allah ya bashi sa'a akwai kuma marasa lafiya da suke buƙatar addu'o'in jama'a da fatan Allah ya basu lafiya da waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu yau ma Allah ya yi ma malam lawan rasu ako malam lawan ustaz lawan na kasuwa mai fulawa ubangiji Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya karɓa masa kyawawan ayyukansa Allah ya fi masa kurakuransa mu dai zaman da aka yi da shi mutum ne mai kaunar addini mutum ne ko mai kawaici mutum ne mai kokarin ya ga an ba abin da yake da dai mutaran muna zaune sai wani daga cikinmu sai zai alwala sai ya sa silifas kawai shi kuma ko ba shu ne nasa sai ya sa kawai silifas bai san me shi ba sai je alwala ashe silifas na malam lawan ne shi kuma yana neman silifas din bai gani ba sai wanda ya dawo a alwala sai ya kwabe ci da to malam dama naka ne sai ce eh sai ce amma da Allah ina so in ma nasiha ba wai dan saboda takalmi na bane gaba in za ka amfani da kayan wani ka nemi izini tukunna shi ne daidai kaga ka kubuta wato har ƙananan abubuwa irin wannan yana ƙoƙarin kiyayewa ai kowa ya san yadda rayuwarsa take ko dai haka za na hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakkihi ala Allah muna roƙon Allah ta'ala ya karfa masa kyawawan ayyukansa Allah ya gafarta masa mu kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu idan ya zo Allah ya ji kan magabatan mu Allah Ubangiji ya sanya aljanna ita ce makwancinsu abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum an fara ruwa ne Thank you.